darasin mu na hudu kenan karatun da muke a littafin fasirin muslim wannan littafin mai albarka da ya tara zikiri da aka rubuto daga manzo sallallahu alaihi wasallam za mu muna fallalan zikiri kan zuku fabulus zikiri ko ba su ba yawwa mun karanta abin da ya kawo hadisin ƙarshe na farko ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum mun karanta ko inda za mu kai shi ne inda yake wa qala alaihi salatu wassalam yaqulu Allah ta'ala أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته أروله وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله na farko hadisi ne kudusi musa hadisi kudusi shi ne hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa qala Allah azza wa jalla wato ya ruwaito shi daga daga Allah subhanahu wa ta'ala baya cikin alqur'ani a matsayin maganar Allah a qur'ani amma magana ce da Allah ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mun sani kuma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake a mazhabar ko in ce aqida ta musulunci ta asali aqidar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora sahabbansa a kai shine Allah yana magana yana magana mata sha'a wa kai sha'a kuma maganar ta magana ce bi harfin wa sauti ba kuma da asha'ira suke cewa ba laita bi harfin wala sauti sannan kuma تتعلق بذاته وتتعلق بما يحدث له في وقت حدوثه ma'ana kenan dai Allah wannan sifa ce zatiyya kuma sifa ce fi'iliya kuma da malamai suke cewa Allah yana magana lokacin da ya so amma maganan nan kuma sifa ce ta asalin zatin shi ne magana sannan kuma yana yin magana a duk lokacin da ya so shi kenan ba maganarsa ba guda ɗaya ba ce shi ma kamar da asha'ira suke cewa to dai maganar mu nan ba magana sifatul kalami ba amma dai Allah madaki yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yaso me yace da shi yace ana inda zanni abdi bi ni ina nan yadda bawa na ke da kona ba ta bangaren zatin Allah bi yadda bawa yake zaton haka Allah yake to wai haka yake ba haka ake nufi a zatin sa ka yi tunanin wata sura a kwakwalwarka kuma ya zama haka Allah ɗin yake to ba haka ake nufi tun da dama cewa inda inda ko daban da lafazin da ke nuna tamthili Allah ne ta kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir babu abin da ya kama da Allah ta bangaren zatin sa haka nan sifofinsa sifofinsa sifofinsa ne babu wanda ya kama da shi ولم يكن له كفوا احد don haka abin da ake nufi yadda bawa na ke zato na to haka zai same ni ta ɓangaren yadda nake mu'amala da shi idan ya yi addu'a ya sa ran zan karɓa to zan karɓa in ko yana da can ba zan karɓa ba to sai ya yi addu'ar ba a karɓa ba an fahimta in ya roƙi gafara ya sa ran za a gafarta masa to sai ka ga Allah ya gafarta masa in ko ya rika muna na zato ga Allah cewa Allah ba zai gafarta masa ba sai ga Allah ya rabu da shi bai gafarta masa to shine abin da ake nufi ana inda zanni abdi bi yau da haka inda ma'anar da ke nan ba maganar wuri ko kuma maganar cewa ta zati a siffatu a ko zati ko siffatu Allah ta bangaren kaifiya ba wannan ake nufi abin nufi wannan hadisi yana karantar da mu kyakkyawan zato ga Allah ba a so bawa ya zama yana zaton Allah baya san ka rika ganin cewa kai kana da zunubai da laifuffukan da kake tsammanin ma har abada ba za a yafe maka ba ko kuma kai baka cikin mutanen kirki wanda Allah yake so Allah ba ya sa kullum ka rika daukar kana cikin bayin Allah na kwarai kuma ka kyautata aikinka amma kar ka muna nawa Allah da basirar ka wajen kowayen ka wajen iya sako da ƙarfin ka ko a mulki ko a wani abu ba su ita su ne da kai wani jawurtaccen da za a ji tsoronka har ka rika ganin ka fita daga cikin bayi na Allah a duk laifinka in ka ce ya Allah na tuba Allah zai karɓa za ka karika kyautata zato ga Allah ka daina ganin cewa Allah zai ma mugunta Allah zai zalunce ka Allah baya kanka Allah za ka yi addu'a ba zai karɓa ba duk wannan ka daina ka yi kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana dai in ka kyautata zato ga Allah za ka ga mai kyau in ka ka muna na masa to zai rabu da kai kai ta dabara ka kai ta wahala wannan shine ma'anar wannan hadisi ana inda wannan abdi bi sannan shi wa ana ma'ahu idza zakarani ina tare da shi idan ya ambace ni dubi Allah Allah yana tare da bawa wannan yana da cikin abin da ya tabbata a hadisai da kuma ayoyi ma in ce na tabbatarwa Allah sifatul ma'iyya صفة منه المعية صفة المعية صفة ثابتة لله لأجل بدا معية سوى ألا ينا تاردا وان المسلم كفى معية إلا الله تشي بيو أقول معية عامة التي معناها إثبات كمال سمعه وبصره وإحاطته وعلمه بكل شيء أنت معية عامة general ma'iyya ke tana nufin Allah yana ganin ka Allah yana jin ka Allah yana ganin ku yana jin ku ya san duk abin da kuke ciki don haka yana tare da ku duk me kuke to yana nan tare da ku alam ta'lam ko alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum أينما كانوا wannan ma'iyya ce wacce am wadda take nufin sam'in Allah da basarin Allah da ilimin Allah da ihata kin ba kwa gani cewa Allah madaukaki ya alamu ma fi samawati wa ma fi al yana sane da duk abin da ke cikin sammai da kasa duk inda za ka je to Allah yana ganin kuma komai da wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah ya san da shi yana sane da shi babu wasu mutum uku da za su yi munajati sai face Allah ne na hudun su Allah ne na hudun su mai ta bangaren mai ta bangaren ma'iyya wace amma ga mammiyar ma'iyyarsa wadda ma'anarta yana ganin su yana ji ba a yi munajatin nan an faɗi wata kalma wadda bai ji ba an gane ba a matsi juna ba sai face Allah ya gani za ka yana gani yana ji babu abin da ya bace masa shi ne ma'anar yana tare da su a gurin ba ana nufin da zatin su ba da zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yiwu wannan duniya da muke ciki a ce ta ɗauki ubangiji subhanahu wa ta'ala da zatin su huwa akbaru min Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ƙarfin wannan duniya a ce ta ɗauke shi an gane yau don haka ba ma'iyya ce ta zati ba yadda za ka ce Allah yana ko'ina Allah yana ko'ina wa huwa ma'ahum aina ma kanu ana nufin bi ilmihi wa basari shi yasa a ƙarshen ayar Allah yace inna Allah bi kulli shay'in ne ali dan tabbatar da cewa Allah madaukaki ne ilmi ne dama bada al-ayata bi dhikri ilmi wa khatamaha bi dhikri ilmi ya fara ta da ambaton ilmi alam tara anna Allah ne ya'lamu saboda dama asalin ayar so ake a tabbatar da ilimin Allah dangane da bayan za ka wannan shine ne a dunkule ma'anar ma'iyya amma kuma an ce ma'iyya khassa ke bantacciya ita ce wadda Allah kan faɗa a cikin alqur'ani inna Allah ma'al muhsinin inna Allah ma'as sabirin wannan ma'adin yana tare da abin nufi bi kala'ihi wa hizbihi wa ri'ayatihi وتأييده Allah yana tare da su da kiyayewarsa ta musamman sama da kiyayewar sauran bayi Allah yana tare da su ta ɓangaren soyayyarsa yana tare da su ƙarfafarsa yana ƙarfafa su yana kuma wato taimaka musu to abin da ake nufi da ma'iyya to don haka a nan wace za ka ɗauka wa ana ma'ahu idza zakarani hal hiya al'amma aw al-khassa khassa yawwa ina tare da shi in ya ambace ni kaga kenan Allah yana karfafar ka yana taimakon ka yana ko kai ne ko a haukance aka ce ai wane yana tare da kai ai ba lallai game da jikin ka ba yana tare da kai a me ko a ra'ayi ko kauna ko karfafawa a hausance ana faɗin wannan ko to irin wannan ita ce abin da ake nufi ba wai ana nufin da zatin Allah da zatin ka kuna tare da su kuna tare da juna a wani wuri ba haka ake nufi an fahimci abin insha Allah wannan kuma ba sunansa tawili ba ai saboda ba zai yi bane saboda Allah din ya riga ya gaya mana ga shi subhanahu wa ta'ala sifofinsa ba irin na dan adam bane zatin sa ma ba irin na dan adam bane don haka a ce ya haɗu da dan adam a wani digiri a da dan adam yana cikin sa shi ma da yana cikin da zatin sa ba zai yi ba an fahimci abin insha Allah وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه إن يأنبتيني أرنك ذكرته في نفسي بما لم أنبتيش علينا وأن حديثي هنا ثبت ده صفر النفس لألا مؤمن أما يا تجد بفن لو تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي كما النبي إسحاق قال لما أتكلم سورة المائدة kaga a ce Allah maɗauki yana da nafs amma ya yake ba ruwan mu mutum to in ka ambace shi a ranka to shi ma zai ambace ka a ranka wannan daɗi da yawa yake a ce ambatan Allah babban aiki ne tunda dai har Allah zai san da kai har zai ambace ka ko yau da ka in ka ambace shi a zuciya to Allah zai ambace ka kai ma cewa wani na cikin bayan na kirki mutanen kwarai salihan bayi waliyai na in ji Allah subhanahu wa ta'ala أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أوليائه وإن ذكرني في ملئ إن أنبتيني أحسن ونكاو با شي كدي با وانت شي كدي أزوسيا نفر كنا إن أنبتيني أحسن تارو دا جماعة يكبر يكراتو القرآن يذكري tare da jama'a ko a cikin wata jama'a ya ambaci Allah da karkuhu fi mala'in khairin min ni kuma zan ambace shi a cikin wani taron da suka fi wannan taron shine taron mala'iku sai ambace shi wani mutumin kirki ne wani bawan Allah ne wani salihi ne a ɗaukaka darajar ashe zikirin Allah zai ɗaukaka maka daraja da kuma ambato wa in taqarraba ilayya shibran in ya matso kusa da ni shi ma wannan ba da zafi ake nufi ba yawwa malam kamin yana cewa abinda ake nufi idza taqarraba ilayya bi ta'ati ni kuma ataqarrab ataqarrabtu ilayhi bi rahmati yawwa in ya kusance ni da da'a ni kuma zan kusance shi da mene da rahama yawwa abinda ake nufi nan ba maganar zafi bane kamar a ce ka matso ya matso da zatinsa zatin Allah ya fi ƙarfin wannan irin an bai da wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'a تقربت إليه براه تقربت أنا بمفاعلة فكان باوى ألا تقنجل تفسر تقربت بأبودية لأن الرب لا يعبد العبد ولكن العبد يعبد الرب يوم باوى سيكي بنكا وبنجي ذاك تقربت من أبن أكي نفي أسرعت من يجدى وجني مترحمة تكرر الدؤر an fahimci abu to shi ake nufi da haka in ya matso kamo ɗaya shi ne ake nufi da shibiran haka shi ne shibir mutum da tsawon da ke tsakanin babban yatsa da kuma mafi tsawo daga cikin yatsunka guda hudu in ka miƙe su haka wannan faɗin shi ake nufi da shibir in ji balarabe to in ya matso da ni takin ya zama tsakanin kamar haka to me Allah ya sai ce taqarrabtu ilayhi mene zira'an ni kuma zan kusance shi daidai zira'i ɗaya ma'ana yadda zai matso min kaɗan ni kuma zan matso masa da yawa ya min ɗa'a kaɗan in masa ra'ama da yawa an fahimci abu yau ɗar kaɗan zai matso a ni kuma in masa mene rahama da yawa in ji Allah subhanahu wa ta'ala zira'i kun san daga gwiwar hannu zuwa ƙarshen yatsu sai ake ce ma zira'i sannan ce wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an in ya kusanto da ni ma'ana gaggawar da yayi matsayi ne ya da'a gare ni in ji Allah ta zama zira'i daya ma'ana ya matso da sauyin masafar ta zama kamar haka zira'i daya yake taqarrabtu ilayhi ba'an ni kuma zan matso da shi gaba guda in ji ba hausa an ce gaba a hausance haka ke yawwa an gani wa idan mutum ya mika hannayen ta biyu ɗaya nan ɗaya nan to wannan distance ɗin shi ake kira ba da hausa ai da larabci shi ne ko ba hausa ke cewa gaba yawa gaba guda haka yake yawa to sai shi wa in atani yamshi in ya zo min yana tafiya ya taho zuwa ga Allah a tafe ma'ana saurinsa gwargwadon abin da ake kira tafiya ne ba gudu ba Allah ce a sai tuhu har walatan ni kuma zan zo masa da sauri sauri har walatan da sauri sauri ima wannan duka da ake nufi ana nufin saurin karɓar addu'arsa da saurin a yi masa gafara ba maganar a gudu da sauri zuwa ga bawa ta ɓangaren zafi ba ba ita ake nufi duk malaman duniya abin da suka fassara kenan me ake nufi da wannan hadisi amma ta bangaren isbatin waɗannan siffofi a matsayin siffofi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su kuma daga hadisi qudsi daga Allah to a tabbatar da su cewa Allah madaukaki ya taqarrabu ila al-abd ko yuharwilu ila al-abd amma kuma bi ayi tafiya da tafiya da Allah madaukaki shi yake nufi kama yaliku bihi ba yadda kai kake surantawa an fahimci me nake nufi nan da haka wani hadisi yana da matsaloli da yawa matsaloli ba yana nufin rikici ba yana nufin abubuwan tattaunawa da yawa a wannan hadisi akwai babin aqida babin sifofin Allah da zatinsa da imani da Allah da sifofinsa da zatin akwai kuma magana akan muhimmancin zikiri din da falalarsa da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake da saurin idan bawa ya fuskance shi da ubudiyya yadda ya kamata Allah kuma ya fuskanci bawa da abin da bawan yake so na rahama da kuma gafara da karɓar addu'arsa wani abdullahi bin musri daga abdullahi bin musri kamar da makaranta an da rajulan cewa wani mutum a wata riwaya an na arabiyya cewa wani mutumin ƙauye قال يا يا رسول الله إن شرائع الإسلام يتي يا من ذن الله صلى الله عليه وسلم شريعة المسلم قد كفرت علي ثم يوم فأنا من ثم مثلا قولي وما من هي يسوع sahabbai na kusa da manzo Allah sallallahu ba sa faɗin wannan cewa shari'o'in musulunci ne sun min yawa ayyukan da zan yi sun yawa ni a gaya mun wani abu da guda ɗaya kawai in je in kai wannan sai dai mutanen ƙauye da dama a yadda suka saba magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma amma abin falala da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyare shi ba bai ce me yasa za ka faɗi wannan lamarin sai bashi a yadda yake sai kawai ya biya masa abin da yake so kuma wannan akan same shi daga sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam da yawa shi ta har abubuwan tambaya da yawa ba sa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan jira irin waɗannan mutanen kawai su zo su tambaya sai a gaya musu abubuwan da ba su yi tsammanin ma za a gaya musu har so suke su ga mutumin kauye ya ba dan aiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan maganar mara ladabi ba a'a saboda sun san mutanen kauye in sun zo su yadda zuciyarsu take to za su an gizo su gaya maka ko ma ne ba ruwan su ya Muhammad da ya wani ake mutum ya zai ce manzon ka ya zo mu yana nufin jakadan ka a garin mu ya zo ya ce wai ka ce kai annabi haka suke magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa eh ni annabi Allah ne ya aiko to da me da me ya aiko ya zo ce da tauhidi da sauki da sallah da kaza da kaza da ga masa to in ne wannan shi ke nan ya ishe ne yace eh in kai ya ishe za ka shiga aljanna je ka shi ke nan haka suke rabuwa da manzo Allah ba fada ba liki yau za ka shi ma wannan da yanzu sai ce ya rasulullah ni ayyukan ne zan yi ni ban ma san me zan yi ba sun yawai shari'o'in yau a ce sallah a ce azumi a ce kaza a ce kaza duk abubuwan ga sunan da yawa a gaya min wani abu wanda yake a tashabbaku bi ai a tamassaku bi a tafaqqanu a ufaqqin bihi mizani yau a gaya min wani abu wanda zan nauye mizani na na gobe kiyama da shi kawai ni da in dan yi riko da shi ne tashabbuk a tashabbuku shi ne tabassu yau ka kama abu kai riko da shi a ta'allaqu bihi bi yana cin ma'anar a tashabbuk kai yanzu in kai ne aka tambaye ka wannan me za ka ce a matsayin ka da malami gaya min wani abu wanda in na riko da shi na tsira me za ka ce kowa da istihadin ka kowa da abin da yake gani shi ne mafi falala wanda ke yi kaza yi kaza yi kaza amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yazalu lisanuka rabban bi dhikrillah min dhikrillah kada harshenka ya bushe yana sanyi ma'ana bai kaikashe ba daga ambatan Allah kana gama ambatan Allah ci gaba da ambatan Allah daga gama wani ambatan ka ci gaba da wani shine ma'anar la yazalu lisanuka rasban min dhikrillah shikenan abin da ya gama yanzu da zai koma kuma ya kai wannan shikenan sai Allah karfa sai sashi aljanna na ruwan Allah haka yake alaka da bayan ba kamar da kai kake da ko bane amma wannan duka bayan sauran sharuɗa na imani da kuma tsayuwa da sauran wajibai gwargwadon wato iko takaice dai wannan hadisi hadisi ne da ke nuna falalar zikiri la ya zalu lisanuka rabban min zikrillah yau mu muna fata Allah ya shirye mu akan yawan ambatan Allah a matsayin wannan ibada da ita kadai ce Allah madauki yake ce mana mu yi ta da yawa ko lafazin alkafara an dangana shi zuwa ga wannan ibada ta musamman kuma wallahi ya uwa ina gaya mana mu lazimci wannan ibada ta zikirin Allah wallahi babu abin da ke kawo maka maganin damuwar ka duk wata damuwa yanzu nan muka zauna kowa a ce ya faɗi matsalolin mun san ba faɗa muke ba kuka muke ba tsara muke kai wa Allah amma kowa a cikin matsalolin rayuwar duniya duk ga sanan ba daɗi ba wallahi in kana zance zikirin Allah za ka riƙa jin wani daɗi da kwanciyar hankali da nutsuwa a zuciya yawaita karatun alƙur'ani yawaita istighfari yawaita salatin manzon Allah sun yi a hudu ba ko da cikin abubuwan da za su taimaka maka wajen maganin damuwa a duniya yawaita salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo a hadisin Ubay ibn Ka'ab idan tukfa hammu in kana yin salati da manzon Allah za a wadatar da kai da hammin hammin ka shine